بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yau biyar ga watan rabi'in al'awwal shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da sha takwas ga watan agus dubu biyu da ashirin da shida miladiya wannan iya litini wannan majalisi na majalisar hadisi majalisar safi da muke karatu cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin babi na babu tsohurul hayo ana ganin mu ɗauko katon tun daga kawai karin babi ɗin da an jima ba'i ba kun ga kulawa idan in an yi awa da haka sai yin canza malik ya ce babu tsohurul hayo babi zai magana akan tsarkin mai haila قال مالك حدثني يحيى عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمن بالدرجة وبالدرجة لأنكرتها وبالدرجة فيها الكرصف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة yake cewa ya bani hadisi shi ubaidillah daga babansa yahya ibn yahya al-laifi daga malik ibn anas daga alqama ibn abi alqama daga mamansa mamansa ba san ba a tantance azalcinta ba amma bukayr ibn abdullah al-ashaj yayi ruwa daga wajenta kuma danta ga shi alqama sun yayi sai yayi ruwa daga wajenta ku shakka babu wannan zai dauka al'amarinta tana ta kasance daga cikin manyan lokacin ɗabaka na tabi'ai idan ko da ba a san mutum ba idan aka samu manyan amintattu sun yi ruwa daga wajen su wannan ma alama ne cewa sun aminta da shi bukayar ibn abdullahi al-ashaj da shi da ɗanta alkama ibn abi alkama sannan kuma ibn hibban da al'iddi sun wasa ta wannan zai ƙara ƙarfa sha'anta lalle ya zama hadisin hadisi ne hasan sabanin alhafiz ibn hajar sai ya itlaƙin cewa wannan matar ita ba ba wannan bace wato majhuliya ce a sahih saduqiya ce hasan alhadis wannan ruwaya ruwaya ce hasan maulati aisha wato barar aisha ce annaha qalat ta ce kana nisa santa marjana santa marjana annaha qalat kana an-nisa'u yab'athna ila Aisha mata sun kasance suna aikawa Aisha ummul mu'minin uwar mu'minai da dirja da wato a kyalle ne haka suke dan hada shi wanda suke sanya audugan audugan kurbin matansu a ciki kamar yanzu ne wannan ledar da muke da ake sa fadin a ciki to kamar ledar ne shine dirja din to aya ciki akwai auduga a ciki da ake da suke zaruwa to shi ma haka wani dan kamar wi'a ne suke masa wani kamar jaka haka za ka kira shi abin amma ta kyalli na kyalli daga ta kyalli ce haka suke yi sai su dinga sa shi abubuwan da suke sawa a gabansu a cikin abin da to shi kaga su su laraba ma sun mafi sun mafi turawa dama dama su turawa da can farko al'amarin su ma duk wani abubuwan ba su suke ba amma haka laraba su suna sawa tun a can lokacin fi hal kursu a ciki akwai auduga kurzumin mata fihi sufra min damil haidi wanda a ciki ake samun yan rawaya rawaya na alamar jinin haila ya sa'allaha an sallah tana tambayar ta sallah tana cewa ya riga ya sani ta iya sallah fata qul lahunna sai ta ce musu la ta'dalna katu gaggawa gaggawa ba shi da amfani hatta ta nan laqafat albayda har sai kun ga farin kasan nan sannan sai ku sallah sai da bizalika al-sufra min al-haida tana magana wato a samu tsarki cikakken tsarki sai dai ga wace a harkin da ita jafaf take yi aka samu aljafafu ta amfi sannan shi zai iya zama wato tana iya wato amfani da wannan amma idan ba wannan ba to bai kamata mace ta duka yin gaggawa ba don wani lokaci sukan dan tsani kaɗan na mutoci ko ma ka ga rabin yini to kuma ga wacce ta san al'ada ta san zai dawo da jin sun zai dawo me sai sa sai sallah kaga ta jira kawai sai ta jira akwai magana ne imam malik da ya ce al-maqsud ga sanan ga ya faɗa muku a can ƙasa yana cewa a amma shi yana cewa wato in lokacin sallah yayi ina ne wajen mana aw idza aradatin nawm za ta yi bacci wa yin aqamna lis salati subhi in kuma suka miƙe za su yi za su yi sallah asuba to duk sai su sa iya duba a haka amma dai yawan dubawa ba shi wani amfani shi wani abu ne wanda ubangiji ya rubuta musu idan in yana nan to yana nan in baya nan to kawai shi kenan baya nan sai dai a lokacin da za a yi sallah ko azumi ko wani abu saman ana azumi wanda sai ta rika dubawa tana ke dadan shi a lokacin da za a yi sahur da sauran saboda kai ya zama ta yi tsarki gabanin a sahur amma kuma ba ta azumi ba wannan hadisi ne hadisi wannan ruwaya isnadi ne hasan قال وحدثني عن مالك يا بان حديثي لك مالك عن عبد الله بن أبي بكر لك عبد الله بن أبي بكر عن عمته لك ما هي في لك واتو عمسا عمسا بعثا واتيتي إتبا أنت تتبناها ما لم يسا تتبناها واتيتي واتو وانا تنسى galibi dai ba a cimma wani magana tabbatacciya ba an ibnati zaid bin thabit daga yar zaid dan thabit zai bin sa babban malami ne cikin sahabbai mutum madina to aka ce wannan ruwayan daga yasa ce daga amman abdullahi bin abubakar al-khazraji al-ansari shi kuma yana ruwaya daga amman sa wacce ba a gane wace ce ita ba daga kuma yar zaid dan sabit al-hafiz ibn asyuti eh anan da aka ga can kanun hawali sai yake cewa ismuha ummu sa'ad sunanta ummu sa'ad wannan ba a dace da shi aka wannan maganar ba cewa umu sa'ad ce umu sa'ad wasu wasu suna magana ma matar zai bince ba ba yasa ba saboda haka wasu wanda suka yi hakiki suna ganin ko dai umu kutun ko umu amr daga cikin yaransa kaga ita ma dai ba tantance ta ba annahu balagaha cewa na amma dai ibrati zaid bin thabit akwai alama cewa ita malama ce tun daga shi har ana kai mata labari tana bada fatawa da ita al'abar da zai iya ƙaƙan ƙarfafa ta amma yanzu rigimar zai zama daga ammin shi abdullahi bin aibaka annahu balagha anna nisa'an kunna yad'una bil masabih sun kasance mata a lokacin suna cewa a kawo musu wato fitillayya haka fitillu haske kusa lokacin ma ba haske da yawa sai a ce a dan kunna musu haske sai su dan haska sai su dan samu waje sai su dan fake su haska min jofilin a cikin dare yanzurna ila kuhri suna kallo su gani tsari an samu tsaki ko ba samu tsaki ba ka ta'ibu zalika alaihi da tana cewa a wannan farko kallafa ba sai kun jin yi wannan koyi shi ba wata qulu ma kayan nisa isna'na zalika tana tana cewa ba ta yi ba sa ba sa haka a lokacin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bari ne kawai a ya gudana yanda Allah ta'ala ya rubuta mishi in ya gudana kuma zai tsani wata kuma ta gabe tsani wata ta san istihaba ce kawai da akwai abin da yake tasowa game da alkudura da asufra ai shi malam bai kawo wannan hadisin ba wata wayoyin malamai kun san akan alkudura da sufra sai ta sha bamban shi ma kuma malik yana da ruwayoyi kan wannan matsala akwai ruwayar da yake cewa ita alkudura a cikin mudawana kenan haila ne a ranakun haila da kuma ranakun da ba ranakun haila ba in dai ta ga alkudura da akuwa sufra shi ne wannan fatsatsun da suke gani wani lokaci wal alqudar as-sufra galibi akan same shi a lokaci biyu ko dai muqaddimat ne na na haila alamomin sa kamar yadda kuka san wani lokaci in mace za ta haihu ai tana dan dan alaƙuran za ta fara zubar ruwa tana fara zubar da ruwa ita ma sai za ka amma muqaddimat din su wani lokaci kuma yakan zama tana cikin haila sai ya zo sani daga baya sai sani jin ya sani sani ya zama ya zama bitirba to sai wannan kudurin za a ta gani to shi da ake tattaunawa kan wannan matsalar akwai hadisi hadisin mawaƙiya take cewa ba ma daga kudura ko sufura wani abu bayan tsarki ita ta cewa ta yi bayan tsarki amma shi malik yana da fatawa guda biyu fatawar shi ta farko shine a ce da ta zo a cikin mudawwana cewa din ta ga kuduran nan to ta bar sallah a ranakun haila da ranakun da mana haila ba wannan ita ce fatawar ta farko sai fatawar ta biyu kuma shine abin da ake ruwaitowa daga wanda Ali bin Ziyad yake ruwaitowa a cikin majmu'ansa cewa a a ranakun tsarki ranakun haila to da haila ne ranakun tsarki kuma ranakun tsarki ne kaga wannan kuma ya dace da hadisin ba ma ki daga shi wani abu bayan tsarki ya fi dacewa da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so kuma wannan maganar tashi ta biyu wata ba ta cikin dawara ta fi karfi wata take cikin mazmu'a da cewa in a kwanakin haila ne aka ga wannan kudura din ko a kwanakin da ake ganin haga shi haila zai zo dama ta san lokaci yake zuwa ai ta san lokacin da yake zuwa to a ranar zai zo sai ta fara ganin wannan wannan abu da din daga in ka tambaye mata za ka ga sun gaya maka suna ganin wannan abun to bayan lokaci kuma jinin zai zo zai zo da ya gudana sosai to nan haila ne kawai haila ne wannan amma idan bayan sun yi tsarki ne sun ga jifuf ko suka ga suka ga wato kasatul bai ba suka ga wannan jini daga baya wani lokaci cikan cikan tsakakan wajen ne kawai sai tsakaka ne kawai shikenan ta abin nan ba sai ta wannan ba kuma wannan maganar cewa ba haila bane a zakwaki da ba haila ba shine maganar imamu shafi'i maganar imamu shafi'i da sauran malamai da yawa to sai na karshe shine wasu ila malik an al-haid an tambaye imam malik akan game da haila tafhuru za ta ji jima'a sai ta yi tsarki ba ta sami ruwa ba هل تيمم ما تيمم لي قالت نعم تتي تتيمم da ta tayammam fa inna mithlaha mithlu al-junub misali ta misalin mai janaba ne illa mai jid ma'an tayammam in bai samu ruwa ba sai ya taimama to mijin ta fa mijin ta zai iya zake mata magana fi inganci zai iya zance zake mata koda ba ta samu ta yi wanka ba illa iyaka dai a in in ta tsarkake wajen tukuna misali ta tsarkake wajen aka samu da ruwa in ba samu ba ma dai kuma kusan wannan wajen na mata shi ma waje ne wanda baya barin dauda in ya in lokacin ya bar wannan daudan yayi kawai zaka ga babu shi to shi wannan ko ta yaba shakku albani da wasu daga cikin malamai alhaji amin karanta shi a cikin adabu zuwa ko wannan gaba wasu daga cikin malamai suna cewa ko ta yaba tun ta yi shi kenan ya halatta mu da ta zace mata kuma wannan magana ne mai karfi saboda ba ka zuwa ka kawo mutane doka sai ka tabbatar wato cewa jami'i mani ne doka ba ta zama jami'a mani a ba ta ba ta zama doka musulunci ana iya samun inda za su yi wahala ruwa ba su da ruwa wanda ko kuma ruwan sai an ji an sha wuya sai garjejen ƙato ke zuwa je kawo ruwa shi kuma ajali yayi ba zai je kawo mata ruwa ba saboda haka kuma mijinta na neman ta sai ka hana shi kuma zuwa matarsa kaga wannan shakka ba shi da mutunci ba ta haka irin wannan abubuwan ba irin wanda suke rayuwa a sahara ruwan ma kamar wato zinari ne kamar gwal ne a wajensu to ba koyaushe ne za su ga wani lokaci ga ruwa ana gani amma ana kwanjin ta amfani da shi saboda haka waɗannan abubuwan dokar musulunci duka an gina shi ne akan ya zama shamil shumuliya ya saya na nan duk mutum ba ta zama shamila ba to kuma dole a sake duba ta sannan babu jami'ul haiba amma da amuwa kamar ki fara da shi sai wane ne zafi kamar su haka da za mu tashi hadisi na 271 kamar su haka kitabul biyu التي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحملة فكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته حديث لك عبد الله بن عمر أنا تلا جد سوي كتاب مزالة يا هلا سيدة an bai'i hablil habala a sai da cikin mai ciki wa kana bai'an ya tabayi'u a ahal jahiliya wato ciniki ne wanda mutanen jahiliya suka kasance suna yi ɗaya daga cikin misalansa shine abin umar zai faɗa kana rajulu mutum yabta'u jazura zai je ya sayi ya sayi wato taguwa ila an tantaja naka cewa zai ba da kuɗi ba zai bayar ba sai lokacin da ita wannan taguwan ta riga ta hayo ɗaya daga cikin fasaran kenan bari mu gama sai mu kare maganar malamai da sifatan fasara in mutum ta dillati fi mabniya sannan kuma ba lokacin ba da wancan ta haihu ba ita ma ta take cikin naka sai ta haihu sannan sai a zo a fara maganar biya uku ka zo ka siya hula ne a mu kawo abu ne mai girma akan abu mai girma suke yi kusan a lokacin su wani lokaci suna takuwa su yi wannan musaya saboda za ka ga babu kuɗin sosai a wajensu su ba sa buga kuɗi galibi dama tura wanda suke buga kuɗi ruma wanda farisawa suke buga kuɗi a lokacin sau da aka to sai in an sami ni an samu mu a lokacinmu nan an ce a yi da wuri aka yi amfani to larabawa ma suna da hanyoyi da suke yi amfani da shi wajen kaza ya zama kuɗi kaza ya zama kuɗi da sauransu to za ka iya zuwa ka je ka sai abu idan ka je ka sai abu sai a ce ba za ka ba da kuɗin wannan abin ba da darajarsa tunda suna da dabbobi masu da yalwa su kuma sai su ce to tunda ka saya ba za ka muddan sallama wannan kuɗin zai ta karuwa fa amma wata kuɗin zai zama yayi yawa sai lokacin da wannan taguwan ta haihu ko kuma lokacin da ita ta haifa ta cikinta bayan ta haifa ta cikinta ita ma wata ta haihu an fahimta ko wa qila wa suka ce innahu kana yabi'u sharifa yakan je ya saida wato a taguwa wata take mai shekaru wa hiya al-kaydatul musanna ita ce mai shekaru dini tajil janna a ce ya ce to abinda za a bashi wannan da yaje yanzu ya sai da ita wannan ita wannan ta karshen wato ita wannan uhuwar za a biya shi ne dini tajil janin da abinda wato aljanin da rishi mabni na katihi sai a jira abinda za a biya shi da abinda ya sayar maka tago yanzu to za a jira cikin ita cikin in yana da wata mai ciki kamshi kuma eh ina da wata mai ciki to za a jira ita wancan mai cikin sai ta haihu ita ma wannan mai cikin ta tashi ta zo ta ta wato fito duniya an sami wani ya barbare ta daga cikin raƙun ya barbare ta ta haihu ta ma to sai a biya da wannan abin kaga za a yi zango biyu kenan ai ka ba ai ba dadewa saboda galibi dabbobi ma ka ga ba kamar dan adam ba inda ina tsammanin kamar raƙumi shi ma yana jimawa ko yana jimawa ko kamar yin shekara a ma kama a kai ma kama a kai ai ba da jima ba a'a an ga aku ka taba kiwa awaki akuya bace a kai ba sa jimawa awakai na ba da shekara ba su biyu suke haihuwa mm wata shida shida suke haihuwa su to ai to ai yanzu yanzu ne ai inda ka samu akuya kuma ka samu fili to kan kace ko za zai zama zai ga magarki to wannan ɗaya daga malamai sun sun faɗi hayalat da yake da shi da yawa wanda suka ce hel kabira mini ta za a sai da ita amma wato igon sakamakon wannan fansan da za a bayar na abin da aka sayar shine wato abin da shi wanda na cikin ya haifa fi batni na katihi sun ba da halal guda guda wajen uku halin farko shine suka ce wato ka sai da abu ka ce kai za a biya ka ne da cikin wata taguwa sai in an haihu kaga wannan an an gina abu akan mace akwai zarari kuma akwai jahala inda ai zai rayu ne ko ba zai rayu ba kuma an san zai albarka ko ba zai albarka ba misali kaga ba sani ba shine bai wa hamlin naka shi wannan zango ɗaya ne kawai to wannan kuma wato lafazin hadisin bai wa hamlin habla zai ɗauka shi lafazin farko sai na biyu suka ce wato bai wa hamlin hamlin habla din shi ne wannan shi gini tajil jalil ladhi fi fadl naqatihi shi ba za a ce ba za a biya in tashi za a biya ba za a biya da cikin ita taguwar ba a sai dai cikin cikin taguwar shi shi idan na cikin taguwar ya zo an haifiya ya haife shi an haife ta in mace ce ita ma kuma ta haihu kuma to in ta haifa a gaba can to sai a biya sai a biya wato fansan abin da aka sayar da kakanta can a farko an gane an gane wannan na biyu sai na na uku shine a'a ba ma kwata kwata ba ba za a ba ba wato musayar raƙumi za a yi ba raƙumi da raƙumi ba ko shanu da shanu ba wani abu ne na sayar maka daban lokacin za ka biya kuɗin sai na ce to ni ba za ka biya ni kuɗi ba sai lokacin da mai ciki uwar garke kaza mai alama kaza ta yi kaga kun yi abu akan wanda mudda majhula mudda majhula wanda kuma wannan akwai garadi shi kansa waɗannan duk shi ne dalilin da sa da ya sa wato malamai suka ce ko mazala sa sama ya hana wannan irin wannan cinki wanda yake akwai gararin sa yayi yawa kwarai da gaske akwai garari kwarai a dama ya wannan hadisi muka tsaya a lokacin nan ko muka ce sai mun dawo ban sa alamin ka gane hadisin yanzu to yana da yana da kaga akwai bai'u majhulul mudda shine na farko sannan kuma akwai bai'ul ma'dum an sai da wani abu wanda ke ba a da shi ma tukuna ba a same shi ba ba zalla ce la ta bi'ma lasa indaka yana da yana da halat a yanzu wanda ake amfani da shi a zamanance a wani lokaci za ka ga akan kamar shi na ba da labari na baku misali da ni ba san har yanzu ni ba kabir bane a wani harkar amma a yanda ne na faɗa a lokacin kusa haka yake ana iya samun yanzu ka ga masu yin irin wannan digital transactions ko mayin ko irin wannan da sauransu da ai wani lokaci ba suna sai da abubuwan ba akwai wani abu da suke kira suke kira wato ko hashrek ne ko wani abu ne wani abu suna makamancin wannan suna kan al'arqam ghairu mawjuda sai a je a samar da wasu dambobi wasu shigas wanda asali babu su akan kai ka zo ka biya shi kuma wannan abin wahamiya ne mustaqbaliya ne takahuniya ce tsammanin su aka yi cewa za a samu a gaba a haka suke yi ɗaya daga cikin halatin kenan wani yana cikin abin da malamai ke cewa har masu halatta ma cewa ana iya su su wannan wannan mayin suke suka haramta shi cewa ba ka zuwa haka nan kawai ka ce an tsammanin cewa za ta fashe a gaba a fashewan kuma yana iya albarka yana iya kuma ya ruu sama ruu kasa to kaga kuma ka zo ka zo haka nan ka zo kai kuma ka zo ka mishi barashin gwanjo ka ce to albarka ji zafan kawai ka biya to na kaga wani abu ne wanda yake an yi ana iya zuwa kawai ka gargaba wani abu wani takalkal abu ero ko wani abu ya zo ya kulle baki daya ana zini ba kabir bane a wannan shi ba san shiga ba gaskiya ba kabir bane saboda yana a kan malamin mu Dr. Bashir Ali Umar yana cewa shi kansa yana masa wahala ya tabi biyan abu saboda a yanzu shi da yanzu shi da ya jima yana bi ji saboda kullum kullum ranar duniya sai sun zo da wani sabon sabon sabon abu kuma kana bukatar kullum sai ka bi to kuma malami da zai ba ta lokacin shi a wannan harkar kuma kai kullum sai ka bi wani abu wanda ke far'i ne ga sauran al'amuran addini ba za ka bar shi to wannan yana dalilin daga cikin abin da malamai suka faɗa banda shi kuma yana da sauran halaye na zamani za ku iya zuwa sai ku sai ku ɗabbaka shi akwai wanda yake da yake da khibra a wannan ita iya ba mu dan misalai mu ji akan wannan ku ba ba ba ku ba kwayi ko eh future tirate ya yake shi eh haka ba a lokacin ai ina wani lokacin kamar kana wurin ba ko eh Hmm. zai za a sako amma misali shi ya da wani wanda ya saya riga ta mace cewa duk yare ba zai faɗi ba ko kore a zai iya faɗi shi ma ya ne bukatun dirasa ya ne bukatun dirasa ne a yanzu ina muna karatu kuma kala ka shigo da wani tambaya haka to abubuwa ne da ta addu'a to akwai abubuwa ne wanda ban gama ban gama ban gama nazari akan su ba shi ta ban kawo muku ba amma ga sanin na na na rubuta su na ganin ba shi sai mu tashi hadisin Abdullahi bin Allah wallahi kaga abin da dai shi addu'a amma dai ana bukatar a sami a sami wanda za su kuma ba ba ba samu bane amma galibi shi wanda wai je dalibi je zai kanta wani abu kuma shi ma sai sai limi kuma sai zama sai zama sai zama sai zama dan duniya shi ba sai zama dan duniya sai ya zama duk da shi ake ake kokarin islamizing abin da karfi da yaji dole amma da ana samun matasa gaskiya suna shiga harkar kuma kuma an ku samu dama ku shiga saboda ana da nan ne ake mutum ya zama faqihi imam malik sun fa fuqaha ne da irin waɗannan abubuwa imam malik daga cikin abin da ba a mishi dabo shine harkar kasuwancin nashi ya san shi sosai saboda haka in fatawoyin sa yana bayarwa zaka je zaka ga muwafaqa tare da shi to san gaske to ne ne ya bu salim ko da kuma gaga abin wani lokaci wa abin da ne akwai akacin malamai akwai wanda shi harkan kasuwanci ma duk ciwon kai kita shi kamar yadda wasu wani za a ga daga cikin malamai za ga ba shi kan harkan gado baki da saboda rikita rikitan shi باب وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر يا أبو صالح الإمام النووي babu zai magana akan wanda aka kira shi ya sallama ma hukuncin Allah da abinda zai faɗa da abinda wanda aka kira shi zuwa ga sallama hukuncin Allah zai faɗa kuma aka mushi umarni da umarda kyakkyawa kuma aka yi mushi hani daga mummuna ya zai yi kada ya faɗa komi abin da ga dama an kira shi zuwa ga shari'a ne sai ka ce mashi inda ba kun ka ma'arufin fa fa'ana ka ko da shi ne karami ko shi ne karamin gidanku baki da ya ga muku abin da ke ma'arufi ne mai sadaka ta sai ku yi sai ku yi sadaka sai ku yi saboda inda ma kana ma'arufin fa fa'atumuhu قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينكم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ta'ala ya ce ya rantse ce da ubangijinka ba za su imani ba hatta yi haƙƙi muka fi mashi dara bai nahu har sai sun alantar da kai abin da ya gudana tsakanin su sannan ba za su ji wani kaikayi a cikin zuciyarsu ba gami da hukuncinka wai sallimu taslima kuma sallama iya sallamawa wannan yana wajen sallama ba hukuncin manzo Allah baki da ba wanda ya zai race shi kawai haka nan saboda yanayin zamani ko wani abu a kama shi kotun maza Allah ce shi bai san wannan maganar ba ko ya kan kawo tawil tawilai yan zamani ke yi qala ta'ala ina ma kana qaulal mu'mina kadai maganar mu'minai ta kasance idan du'u ila Allah wa rasuli idan aka kira su zuwa ga Allah da manzon sa liyahku bainahum saboda manzon Allah ya musu hukunci an ya qulu sami'na wa ata'na su ce mun ji mun yi da wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne marabauta masu rabauta in kun ga su ku bi su da Allah ta'ala وفيه من الاحاديث حديث ابي هريره المذكور اشكي اكاي حديث ابو هريره wanda ya gabata fi awwal babi qablahu farkon babin da yazo gabanin sa wani hadisi ne shine da'uni ma taraktukum inna ma ahlaka man kana qablakum kasata su'alihi wa ikhtilafihim ala anbiya'ihi wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masab'atu shine hadisin farko wa ghayruhu min al-ahadith makana ko na hadisi da suka zo wanda suke magana lalle ayyuka mazala biyayya وعن ابي هريره حديث ابو هريره لما نزلت على رسول الله لله ما في السماوات وما في الارض لا الله ne abin da ke cikin sammai da kasai wa in tubdu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da ke cikin zukatan ku auto ko ku boye yuhasibukum bihi Allah ubangiji zai muku hisabi da wannan ita da zalika ala ashabi rasulillahi sai wannan yayi tsanani man sabon manzon Allah fa taw rasulillahi suka zo manzon Allah a ga ta fa taw rasulillahi ta ali da kansa a lokaci kuma yakan zama sai a samu shi ila fa a tau ila rasulullah kuma bara ko alar rukabi suka suka wato durkuta bisa ga gwiwoyinsu fa qalu ay rasulullah suka kira shi kira wato na wanda wanda ke nema abu sarahama wanda ke kusa da kai ya manzon Allah kullu fina min al-a'mal ma nutiqu an kal am nawa ya mana aikace aikacen da da wato da za mu iya as-salata wal jihad wa siyam wa sadaqa sallah da jihadi da tsarki da wato azumi da kuma sadaka kawai suka ce na kullifna kullura daga cikin malaman mu akwai masu na kadima wal mawsul fiqh da suke kiran wannan hukunci wani abu da suke al ahkamu taklifiyyan da idan bila ce taklifiyya ai ya zama dole kenan ba fi na yana daga cikin wanda yake nakari masu akan wannan yana nakari sosai yana cewa shi bai san wannan kalma da to da abin da ya zama dole a shari'a kaga ya zama dole kaman istikrah ne dan me za ce istikrah kaga wannan hadisi yana masa raddi wannan hadisi gaje kullifna ba ga shiya ba eh kaga wannan taklif ana magana a taklif al mustakrah ba wannan al taklif al musaba taklif wanda yake za a iya eh saboda taklifin a iri ne an ce an aza maka nauyi ana magana an sa maka nauyi da ba za ka iya dauka ba ai yanzu misali kawai dan an aza maka ka dinga daukar yaro kana jijjiga shi sai a ce maka sai a ce a maka dole ai ba an dauko maka wani dutse ne aka ce dutsen dutsen dalar da da goran dutse aka ce ka zo ka kwauka ba balle ka ce an kallawa ka abin da zaka iya ba aka kullifna at-taklifai ya zo a cikin hadisi kullifna min al-a'mali ma nutiqu as-salata wal jihada was siyama was sadaqa wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wannan gashi Allah an saka maka da wannan aya cewa lillahi ma fi samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wala nutiqu wa mukum za mu yi amfani da ita ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu aturidu ba an taqulu kama qala ahlul kitabaini min min qablikum yanzu sai kuke kun faɗi abinda ahlul kitabi da qurabi da suka zo gabanin ku suka faɗa su ma samina wa asaina mun ji mun ki mu bi da'a ba bal qulu ku ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a sai Allah tinki sai Allah tinki ghufranaka rabbana wa ilaikal masir gafaraka ya ubangiji kuma gare ka ne wato makoma take falamma falamma qtara'aha alqawm yayin da mutane suka karanta wannan aya suka ce sami'na wa ata'na suka imani wato wannan shine ka'ida da abin da kaji na ko da kaji abin ya maka barko ka kaji ba za ka iya ba zan iya kuwa to kace sami'na wa ata'na sai Allah tinki kuwa wa zallat biha alsinatuhum kuma wato har sunansu suka wato kaskanta suka karba wannan aya a nubu biyu azal Allah ta'ala fi ithriya a dubishin wannan aya sai Allah ta'ala sakar da wata aya kuma amana rasulu lalle manzon Allah yayi imani bima uzila ilayhi da abin da aka sauka masa na rabi daga ubangiji sa almu'min su ma mu sun bishi da wannan imanin aka ubangiji yake masa da wannan imanin kullum dukansu amana billahi wa mala'ikatihi sun imani da Allah da mala'ikunsa wa kutubi da littafansa wa rusuli da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba za mu bambanta wani daga cikin manzannin Allah ta'ala ba mu ce mun imani da wani ba mu imani da wani ba wa qalu suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir kaga wannan shine abin da manzo Allah da ba yake su ce sami'na mun ji wa ata'na mun yi da'a ghufranaka gafaranka ya ubangiji rabbana wa ilaikal masir ubangijin mu gare ka ne wato makoma take falamma fa'alu dhalika yayin da ubangiji ya saukar da wannan aya a yayin da suka aikata haka da saka Allahu sai ubangiji ya rage ma wannan ayar karfi shine annasu ana ya rage mata karfi ko kace ya share amma sharewa kan musan kala biyu ce ai fa azalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji ba zai kallafa ma rai abinda ba za ta iya ba kaga da taklif din da ya aka fara cikin Qur'ani taklif ne eh saboda haka lokaci malamai sai su dosa inkarin abu amma kuma sai ka ga kuma da ashirci ayoyi za ka ga babu wani Allah لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت wato rai tana da tana da ladan abin da ta aikata ta tsoruta wa alaiha maktasabat kuma gare ta ne alhakin abin da tsoruta ita ma na zunubi alhaki ne ubangiji zai kama ta alhakin abin da ta aikata rabbana ya ubangiji mu lati akhirna wannan magana su ne kar ka dike mu inna sayna aw akhbana idan wato muka yi kuskure ko muka in muka manta ko muka yi kuskure qala na'am sai ubangiji saukar da wace eh nayi rabbana ya ubangiji wa la tahmil alaina isran karka azama da nauyi na dokoki ka ba hamata wa allazina min qabla kamar da ka azama wanda suka zo gabanin mu qala na'am ubangiji ce nayi haka rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana ya ubangiji karka kallafa mana abu da ba za mu iya ba qala na'am ubangiji ce yayi kaza shi duka ta dokokin da ubangiji ya mana tahmili ya mana taklifi ai amma mala na bihi tsafa ما لنا به استطاعة قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما عفوا واغفر لنا كما غفر العفو shine alasan da kai a kubutar da kai daga laifinka da kai ka azarge ka kuma a kubutar da kai daga ma shi kan shi wani abin ki kada ma ka sanga wani abin ki balle ka ce alifin da kai ne a baya al-ghufran kuma shine zama as-sitru a boye maka su baki da warhamna kuma ka ji kanmu anta maulana kai majibincin mu ne fansurna ka taimake mu alal qawmil kafirin ga mutane wanda suke kafire qala na'am yace lalle nayi haka al maula sunan ubangiji ne ana cewa abdul maula ana kuma cewa kuma maula ya kula ba ana faɗa ba wanda ta wannan shi ma ismun ne mushtarak sai dai kuma sai dai sai an bi dawabit al ma'aunai wanda malamai ke kawo ba wajen أسماء الله تعالى الحسنى وجن سنة مشتركة هذا ولا ما مشتركة نعم جاي يقول لي هيك منكم muna da hadisin Imam Ahmad bin Yati wannan ka fara mana maganar malamai ya yi inda yake cewa wa qal fadl ibn iyad fadl ibn iyad ya ce inna ma yuridu Allahu azza wa jalla minka niyyataka wa iradataka ubangiji kada abin da yake so shine niyyarka da kuma abin da ka nufata a aiki shi ka nufata ko wani sa la yanalu Allah al-humuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wannan taqwa anan shine al-irada al-ikhlas وعن يوسف ابن أصباب لقى يوسف ابن أصباب قال يتي إيثار الله عز وجل لأفضل من القتل في سبيل الله كفي في تعالى تعالى akan duk wani aiki da kake yi ka zama dan shi kake yi ya fi ka je ka yi jihadi saboda Allah kharaja zalika kulluhu ibn abi dunya fi kitab al-ikhlas wa niyya ibn abi dunya shi ya ruwaito wannan littafi duka littafin sana al-ikhlas wa niyya ibn abi dunya ya shahada irin wannan irin wannan littafai tafai ya kake kankana duk gyaran hali yake duka mujarrad haka za ka aka hada an hada su an hada tabbasa da yawa cikin majmu'a da littafansa a ga duk gyaran zuciya ne ikhlasi niyya yaqini kaza da sauransu irin wannan yana da yakan tsako abin sa da sinadodin sa wasu na bukatar dai sai an tantance sosai amma littafin tafansa suna da kyau وروى فيه بإسناد منقطع كما يروي في الإسناد وندك الأنسي أن عمر ذاك عمر رضي الله عنه قال يتي أفضل الأعمال نبي بشم أيكي أداء أداء أداء ما افترض الله عز وجل شيني كي أبن أبن جي فلن أمك فرقوت كنا ذاك ذاك لا فلا شيء أبن تكاي غم فلا كنا والورع عما حرم الله عز وجل كما كي أنسيني كبر أبن أبن جي هرن تابن كرك أيكتا وأنا شيني فرق أبن أكفات وأنا شيني فرق الكفا ɗaki da ka shiga na walitaka waltaka shine ka yi farin liyi tukuna kuma ka bar haramu kawai ba kuma a sami ka kana yin nan zuru guda ɗari biyar ba amma kuma kana yin wasu zunubai wanda suke za su tafi maka da wani abu baki da ko baka ba yin azhar ko la'asar masdarar Allah azza wa jalla wal wara amma haram Allah wa sidqun niyya fi ma inda Allah azza wa jalla da kuma wato ka zarkata ma ubangiji abin da ke wajensa ka zarkata ma ubangiji a niyyarka وبهذا يعلم وانا شيء daga ne kuma zaka fahimci ma ma rawal imamu ahmad ma ruwiya bi an ko haka zaka yace ma ruwiya an to godan ba a sai وبهذا يعلم da wannan ne ake sani ma ruwiya abinda aka rawaito an al-imam ahmad da imam ahmad anna usul al-islam cewa shiga shiga musulunci baki daya wanda na eh to to ba farin gyara وبهذا يعلم معنى ما روي عن الامام احمد ko da wannan ne za a fahimci ma'anar abin da imamu ahmad ya faɗa na cewa anna usul al-islam cewa shiga-shigan musulunci baki da aka kirke musulunci aka kirke aka kulla musulunci a kansu salafin hadisai ne guda uku hadisin a'mal bin niyyat hadisin dukkan aiki sai da niyya wanda shi tauhidi ne shigo ciki shine magana kuma ikhlasi zai shigo cikin neman ubangiji baka lada ka gama ka gama ila ila illa ta shiga ta zo anan anniya ila ila ta shiga da sharadin ta wa hadithu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd da hadisin duk wanda ya kirkiro wani abin da ba ba shi a cikin shari'a mu an bai masa kayan sa wannan muhammadu rasulullahi ta shigo ciki ko shari'a ta shigo ciki shari'a manzo Allah wa hadithu al halal bayyin wal haram bayyin in kana cikin shari'a to akwai shingaye da aka shingaye shinge ka da shi shi ne wato wato an bayyana maka halal an bayyana maka haram kuma aka ce aka wani abu da bayyana bayyana mushabbahat ko mushtabihat kaka je ka shiga shubha da abu da baka san da san kashi ba to ka dan yi baya baya da shi to shine hadithin annuman bin bashir din fa inna ad-dina kullahu addini baki da yasa yarju ila fi'l al-ma'murat ila kuma wani zuwa ga aikata abinda ubangiji ya umarce ka wa tarkil mahmurat da kuma barin abinda aka hana ka والتوقف عن الشبهات كما كان كذكي ما أبن ذكي شبهاني وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير وأن كما ذهب حديث النعمان بن فيديا فسونا وإنما يتم ذلك بأمرين حسب كما ذي زما يتبت لي ذلك كي لأبو غدابي أحدهما نفرك أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة شيء زما أيكن دكتي أظاهر سيارات السنة مزال الله وهذا هو ما هو الذي تضمنت تضمنه حديث عائشه وانا هذا شيء لا حديث عائشه شريعه كده لا شريعه ما هذا في ابدا هذا ما ليس فهو رد والثاني نبي ان يكون العمل في باطنه لما aikin ba a cikin sa yuqsadu bihi wajhu Allah ana neman fuskar ubangiji ne da shi kamar tazammalahu hadith Umar wanda shine hadith al-Amal bin Yazid kaga hadith hadith ya cika babu wani abu sai ubangiji hadith shari'a kenan tsakani kuma akwai mushabbahat sai aka saka shi cikin mushabbahat sai kuma aikin da yake ana gani kuru-kuru sallah azumi to shi kuma dole in zaka sallah da rakawai da yadda ake tafiya da waye kai daidai da mazalla inda ya gaya maka ta fi shari'a kenan shi kuma duk wanda za a zanka a ce maka kai musulmi ne ba a san cewa a cikin a cikin zuciya musulmi kirki ne kowa da kirki ba mu ne kowa ko munafiki ne to kaga wannan kuma hadisin niyya ya zo shi saboda haka hadisin niyya shine farko shine kibar al-fiqh al-akbar hadisi kuma da madafati abin da hada yana bada al-mutaba'a wa ijabu ittiba'i shar'i sannan kuma hadisin an-nu'man bin bashir yana yana bada cewa dole ka wato haramci da abin da ubangiji haramta maka ka halarci da abin da ubangiji halarta maka kuma ka nisanci mushabbahat وقال فضيل فضيل ابن فضيل شيني فضيل ابن اياب في قوله افضل الله تعالى liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ya halice ku saboda ya wato jarabce ku a cikin wane ne wato ya yake da kyawun aiki qala tace akhlas huwa sabuhu kyawun aiki shine wanda aka tsantsanta ma Allah aikin wa asabu kuma shine wanda yake mafi daidai mafi wato mafi zama kasancewar shi wato tsantsa ga Allah ta'ala da kuma kasancewar mafi daidai kuma wa qala yace innal amalu saboda aiki idan kana khalisan idan zama ayin tsantsanta ma Allah shi wala mutum sawaban bai zama kuma daidai ba lam yi kuma ba za a karba ba wato ko da ka je kai sallah a zahar ka je kai sallah a zahar ka uku ba za a karba ba lam da yana lam yakun sawaban wa idza kana sawaban idan daidai ne kai shi a zahar din raka hudu wala yakun khalisa amma ba kaidan Allah ba lam yuqbal ba za a karba ba hatta yakuna khalisa sawaban sai ya zama tsantsa kuma ya zama daidai qala ce wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla tsantsa shine wanda yake na Allah ta'ala ne shi aka na fata wa sawabu kuma daidai idza kana ala sunna shine wani zama akan sunna wa qad dalla hadha alladhi qalahu al-fudayl to abinda fudayl ne ya faɗa abinda ke mushi shaida a cikin qur'ani qawluhu ta'ala azza wa jalla shine faɗin Allah ta'ala man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake son ya gamu da ubangijin salin alim yake fatan gamuwa da ubangijinsa to yi aiki aiki na gari aiki na gari shine ne al'amalin sawab aiki na daidai din wala yadi bi ibadati rabbi ahada kare gabar da ake mutubucin da ke ubangijin sa shi al ikhlas shi al ikhlas al ikhlas wal mutaba da bayani malami suka dauko al ikhlas wal mutaba da abin da zaka yi sino ne zama ya dace da ikhlasi dan Allah kai sannan kuma kai ne dan akan birbishin koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'd al arifina wasu daga cikin malamai masana Allah kun ga ashe wato su bayan farko ba su bayan musamman na farko ba za a bar magana su ne baki ba saboda suke tsammani kyau ba a ruwan a ba ana dan daukar maganganun su abinda suka dace musamman tunda arifai sun san Allah sun je sun taka gare suna tabbatar Allah ai sana ai wannan sun nufaci Allah din tabbas to babu babu laifi a amfana da maganar su za ga su yin rajab suna kawo maganganun su da sauran malamai suna kawo maganganun su annabi ya ga jiya mun karanta kawo maganganun su shi ma su su al'arifan dai sai dai wanda suka kawo ɗariƙu da sauransu wanda kuma su su ne suka kawo suka lalacewa addinai inda ba ta faɓa bil iradat ka ga ce bayan Allah na gari wanda suka san Allah sun fifita ne da nufi wala mita faɓa lubi son yau salati ba wai da yawan azumi ko zakka ba ko sallah ba kana iya ganin cewa kai da malam wane ibada ku ɗaya amma an aje dan ubangiji ta zauna ya fi ka fara lashi saboda mai saboda shi ya fi ka niyya ya fi ka niyya wasu da yawa suna cewa malik ibn anas ne fi wuce mutane da dama ba sai dai wasu suna ganin da niyyar sa ne malik sama tsamu tsantseni ilimin ma in zai baka fatawa in zai baka ba ko wanda yake baka ba ba shi abinda komai ya sani yake ba yake ga mutane ba zai kalle ka ne ya kai me ya dace da kai ya ga maka kawai saboda kai kai zai ga maka ilimin da zai halakar da kai malamin sa ne muhammad ibn adlan ya ba da hadisi hadisin sura malam da bai fahimci hadisin ba sai ki ba da hadisin aka zaka ce maka malamin ka ke ba da hadisin hadisin da yake rubuta daga daga daga babansa daga Abu Hurairah cewa khalaqallahu adama ala surati ilu sutina zira'an hadisin sura ya sha da hadisin sura malam yace kawai bishi bai ba da hadisin ba ya ya kuma san hadisin yace wa yake ba da hadisin ya ji ma dan me za a ba da hadisin hankalin shi tashi dan me za a ba da hadisin ya ce wace ba da hadisin ce ya ce muhammad bin adil ce kawai ina laisa mil qurra ba a ce manyan ba za ta malamin fashiya ba malik ke malik so to so mutum bai zama kuma imam ba sai ya zama yana ya zama rabbani mai tarbiyyar al'umma ba komai ne aka san sai ne a tsaye kake faɗa ba akwai abin da in ka faɗa masa tana zama sai ka bari sai yayin da sai yayin da ka amince daga fitinar su ba kowane ilimi ne ake ake faɗa ba ko a nuna misali ai abin da faɗa kenan cewa ku dinga kallon abin da za ku dinga za ku dinga gaya mutane na hadisan manzo Allah ko ko abin da Allah ya faɗa aturidu an yukazzaba Allahu wa rasuluhu sai ku jaƙaita Allah da manzon sa wanda ce bai da ba ba kaulu sun tashi wa kaulu to sai wanne ne Muhammad bai kuni a da wannan me yake na kwanfika ne ko ina ganin dai kamar shi ne ya wace gari wani hadis da aka gari wani hadis ina kuma ku da shi zan sha wahala wannan ne kawai zo da shi ko ni na manta ba ina muka fara ina muka fara da shi wurin da shi a na wajen ku da hutu ba kawai غريب الحديث لا لا ابن الاثير ابن الاثير kun san muna da su guda uku kuma da yan uwa ne akwai majidin abu sa'adat al-mubarak ibn muhammad ya su da shida da shida shine mai nihaya din nan shi ka ibn hadith shine mai jami'ul usul da rasu ana karantawa da a Bejo Najeriya Kaduna sai kuma Izzuddin Abu Hassan Ali bin Muhammad ne al-kamil fi tarikh babban malami shine ke da usul gaba kuma fi ma'rifatis sahaba shi wannan malamin hadisi malamin tarihi Izzuddin Abu Hassan Ali bin Muhammad shi kuma wannan al-mubarak ibn muhammad muna kuma da ziyawuddin abul fath nasrullah ibn muhammad shi shine ba za ka ga da fasa sai manyan dalibai ziyawuddin abul fath nasrullah ibn muhammad duka yan uwan juna ne yana da littafin al-masal as-sa'ir fi adab al-katib wa sha'ir yana da al-washl al-marqum yana da hal al-mawdu' البش المرقوم في حل المظلوم عفوا البش المرقوم في حل المظلوم to ga shi ne ban yi alama ba za ka ita ne inda muka abu nan an daɗe ho to mu ɗauko kaɗan kawai mu huta مقدمة المؤلف قالت أحمد الله على نعمه بجميع محامده ina godewa ina yin kirari ga Allah ta'ala akan ni'imomi akan ni'imominsa bi jami'i mahamidihi da dukkan dangogi na yabo na sufin kamala da ya tantanta aibe shi da su aibe shi da wannan sufin kamala to ina yaban shi da wannan sufin nashi na kamala mahamid shi ne sifatu allazi kasura aw kasurat fihi as-sifatu mahmuda wa asla alaihi wa ufni alaihi kuma ina mishi kirari bi ala'ihi saboda ni'imominsa da yayi fi badi al'amri wa aidi a farko al'amari da kuma karshen sa wa ashkuruhu ina kuma gode masa ala wafiri aba'ihi wa rafidihi akan wato yalwan baiwansa da kuma kyautayinsa da yake bayarwa wa a'tarifu kuma ina yadda cewa na yadda bi lutfihi da lutfinsa tafsawansa fi masadiri at-tawfiqi wa mawaridihi a abin da yake magangara ne na wato datarwa da nake zamtun zai samu in ka ka samu dacewa sai da lutufin ubangiji wa mawaridihi da kuma wato inda kake masal da mawari da kusa abu daya duk magangara inda kake gangarawa dan ka samu tawfiki ka samu datarwa to sai da lutufin ubangiji wannan wa ashhadu an la ilaha illallah ina shirya an bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne shahadatan shaida shaida ce nake ma ubangiji mutahallin bi qala'il al-ikhlasi wacce take ta ta wato ta yi kwalliya abin yi wa kwalliya ko wacce ta yi kwalliya bi qala'il al-ikhlasi da wato tsakiya ko abin da ake sa a wuya ake kwalliya da shi na ikhlasi amma wannan balaga ke wa fara'idihi da kuma wato kayayyaki na ikhlasi din wanda suke masu masu kyau lokacin fari abu fari wanda yake ba a cika samun sa ba sai mai tsada abubuwan tsada wato yana sai ce kalmar shahadarsa da ya faɗa ya faɗa idan Allah ya cika sharaɗinta ya yi kwalliya ma wani la ilaha nasa da sharaɗinta na ikhlasi ikhlasin nan shahadar nan ya mata ta yi tashi ta yi kwalliya da qala'idul ikhlas abinda wato yake mai tsada wato ikhlasi wanda take aban kamantawa da qala'id abinda mata ke sawa saboda tsadansa wa fara'idihi mustaqillin bi ihkami قواعد شهر متحل مستقل بإحكام قواعد التوحيد ومعاقده wanda wato shi wannan kalmar shahada din shaida shaida ce wacce take take tabbatar da ka'idojin tauhidi da kuma madaurinsa ba usalli ina yin salati ala rasulihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jami'i nawasir al-imani wa shawarihi wanda ya tattaro maka wato ima wato koyarwar imani koyarwar addini wanda suke nawafir sun sun barbazu sun yi nesa da juna wa shawarihi da kuma wanda suka ma zama shawari da nawafir kusa abu ɗaya ne kusan yana kawo maka dai kalma ce ba abu an ce nawafir wanda suka yi nesa da juna shawari kuma shine wanda ya yi nesa da kai ya bace maka to shi amma zala shi yazo ne da yazo shi wata tattaro maka shi waje guda ko wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza jama'a sai husuma kan addini shi mazala da yazo sai ya haɗe maka nawafil da shawari na addini na imani ya haɗe maka shi a waje guda a kundin sa a kundi daya qur'anin sa wa rafi'a alamil islami wannan su haka magabata suke a farko za su yi mukaddima sun ta kawo maka abubuwa kenan wanda sai ka dan wannan wa rafi'a alamil islami wanda ya daga tuta na musulunci wa maqaridihi da kuma wato maqar maqar zai ce jami'i na maqarat a mitrat afwan ala wazn minbar ar-rumhul qasir wato kamar shine wanda ya daga tutan musulunci wa tsarihi da kuma duk wani goran mashin sa goran mashi na musulunci wanda ake tuka musuluncin da shi wannan shi ya dago shi wa shari'u nahdil huda li qasidihi kuma shine ya shar'anta tafarki na shari'a ga wanda yake sai ya dauki shari'a da wa hadi sabil al-haqqi shine kuma ya shiryar da tabarki na gaskiya wa zahiri kuma shi shin fada tabarkin ba wa ala alihi kuma wato amince tabbata ga alayansa wa ashabi da sahabbansa humat ma'alimid dini wanda suke kore suke wato kiyaye koyarwar addini wa ma'ahirihi da kuma wato a tsangayoyinsa inda ake makarantansa وراده مشرعه السائغ لوالده sannan kuma su waɗannan mutane su habban nan nasa bayan kiyaye addini da suka yi da koyarwar addinin da makarantar tsangoyi na addinin su ne kuma suka yi dawo da shari'a shari'a shari'a na wato as-sa'ir wanda ke mai sauki mashra'ihi as-sa'ir hanya hanya ta shari'a mai sauki da walidihi ga mai sanya ba hanya ya zai bi su suke jaddada addini su sahabbai kun fahimci magana ta shi kuwa shi ne suke suke dawo da mashra'ihi sa'ir hanya wata take shari'ar manzo Allah din mai saukin dauka wata take tana da azanci a cikin ta liwari bi aili qasidi ga wanda kike gangara mu shari'a din sai su su ga mushi ta sai mu tashi amma ba a kai ga ce zai cinye mutane ne amma sai ake cikin littafin dan kaza ya kawo ga komi yadda suka saba duba ga ko ko ko riya misali a mukaddima haka yanzu da wata mukaddima mai wahalan gaske kai ka ce da cinye kowa ne in ya shiga littafi amma da aka shiga cewa kuma ba wani abin nan da yake malamai ilimin su yayi ya dauka kwarai da gaske ga ilimi ya za mu tashi na kwata shi ko mun kusa gama na kwata shi amma dai mun gama kamar kawai za mu shiga littafin ne ba shi ba za mu ce za mu yi wani daura akan shi ba tunda muna kan tashi a kofar warka za mu tashi almuta shabe za shi za mu dawo wajen sai mu shiga fatima ibn hajar al-asqalani ya yi mana magana game da marwaita wasu abu wasu ilmuka da suke da suke da zurfi game da sanin marwaita da ya magana muttafiq da muftariq muttafiq da muftariq muttafiq shine yake cewa in tafaqat asma'uhum wa asma'u aba'ihim fasa'idan idan sunayen marwaitan ya dace da juna da sunayen wato babannin su ko ba abin da ya sama da haka waqtal waqtalifat al-waqtalifat ashhasuhum amma su jikkunan suka ta bambam وهو المتفق والمفترق ياشق وانا بابي اتي علم حديث اي كده المتفق ده المفترق المتفق ده المفترق وانا da yawa amfanin sanin wannan shine karka mutane guda biyu ne ka tsammana mutum ɗaya ne mutane biyu ne ka tsammana mutum ɗaya ne sun zo sunan su daya to amfanin sanin haka kenan a ilmin hadisi wani tafaqat al asma khaffan amma idan sunayen sun yi tarayya da juna a rubuce wa khalafat munfaqan amma sun saba da juna wajen furtawa amma a rubutu kun ga alƙusa yana rubutun da fa huwa al-mu'talif shine mu'talif khaffan wal mukhtalif nutqan wannan shine kamar amira da umaira kamar yazid da tazid kamar abbas da ayyash da sauransu kamar haram da hiram duka akwai wannan za ku ga ibn makula ya da rafa'ul irtiyab yana da tafi ibn makula da ya akan wannan wanda ya kaka abuwa bashir yasir da sauransu akwai hayyan ma da hibban ko habban sai wa in tafaqat al-asma idan sunaye suka suka yi tarayya da juna wa ikhtalafat al-aba amma iyayen sun sha bamban aw bil aksi ko kuma akasi ya zama sunan ne ya sha bamban amma sunan uban ya ya iri daya fa huwa al-mutashabi wannan shine mutashabi wanda yake yana iya rikikitawa rikikita maka musamman ana samun haka ko sun samu an samu ittihadu tabaka طبقة تربية ده مالك ابن أنس مالك ابن دينار سفيان ابن عيينة سفيان ابن ابن سعيد الثوري to inda za a samu kuskure shine a zama an cire sunan uba sunan sai su kuma kuma suna da dalil Hammad ibn Salama Hammad ibn Zaid Hammad ibn Salama da Hammad ibn Zaid wakaza in waqa zalika haka in ya faru wa in haka ya faru in waqa zalika littifaqu fil ismi asuna wa ismi al abi da sunan da sunan uba wal ikhtilaf fi nisba aka samu sabani takwaran juna ne a suna da suna da sunan mahaifi da sunan mahaifi amma ta fuskar nisba ce kawai suka sha bamban ta fuskar nisba ta fuskar wato shi wani dan garin basara ne wani dan garin makka ne wa yatara ta wa yatara kaw minhu wa mimma qablahu alwa to abin da ke aka akan sama wasu nau'uka daga cikin nau'ukan wannan ilimi masu muhimmai wanda ake samu daga babin almutashabi منها أن يحصل الاتفاق أو الشراء إلا في هذا أو حرفين أنا إسام كذا sun haɗe sunayen sun haɗe sai da harafi ɗaya ko biyu aw taqdim wa ta'khir ko ba wurin gabatarwa da da jinkitarwa wannan yanzu baban ne shine sunan shi sunan baban kaga kamar a wurin ummu yanzu kaga imbi imbi wanda ba san da namu kaga shi sunan shi su Ahmad ko Ahmad Yusuf ko da kan kaga sunan ya gaba shi yayi baya rubuta shabi haka zo haka zo ya dan biya shi kuɗi ko labu kaga dice dice birkice a ce ai ya karba ne ce ni ba karba ba to kaga ana sai samu ta shabi irin wanda suna cewa akwai Muhammad bin Uqayl da Aqil kuma akwai Aqili akwai Uqayli wanda kaga duk wannan duk zai samu da ishtibah akwai Abdullahi bin Zaid ibn Asim al-Mazini wanda kuke kanta hadisin sa akwai kuma Abdullahi ibn Zaid wanda yake rubuto hadisin kiran sallah wanda ya ru'uyan nan kaga shi ba Abdullahi bin Zaid Abdullahi bin Zaid Abdullahi bin Zaid amma kuma almazini shi kuma wancan me ne sunan sa ne na ya ya ya kwanta ma so haka wannan ana samun ishtibah sai ga wani kai amanin sun ne biyu akwai a cikin hadisi a cikin marwata akwai laqit ibn ibn sabira akwai kuma laqir laqit wasu malamai akwai laqit ibn al-amir ibn muntafiq suna ne guda biyu kuma dukkansu wannan dukkansu an ce wasu ma abu razin ne abu razin alkunyan su duk da akwai maganar malamai akan wannan kunya din ko dai gutsuwa ita tabbata to wasu daga cikin malamai suna daukar mutum ɗaya ne kamar imamu imamu tirmidhi laqid ibn sabira inda ba mu fara bulugu ba za mu da mu wato hadisin sa wato hadisan sa da aka ruwaito game da maganar alula da kuma hadisin da muka taba rubucewa a wasiya da makaranta hadisin wanda ake cewa ubangiji yana yin mamaki kuma yana dariya mummunai kun tuna hadisin to ai wanda yake rutawa shine laqib to laqib din ana sha babban a ce shine laqib ibn sabira da laqib ibn amir ibn mutafiq sunan mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne a tiri zai ce mutum ɗaya ne shi wasu rikicin malamai wasu rikicin malamai sun ce mutum biyu ne kuma sahabai ne daban-daban wannan duka to wannan in baka zance haka ba sai aka sai ka kuskure a samu wani daga rafi samun wani fadi sai ka san shi mun za ka fa za ka baka tsawon a ilimin hadisi a cikin halabarin hadisi abin ba shi da sauƙi kamar da mutane ke faɗa akwai akwai akwai Hammad ibn Salama da Hammad ibn Zaid na ce muku akwai Isma'il ibn Musa at-Tabuzaki da yake riwaya daga wajen su duka su biyu at-Tabuzaki yana riwaya daga Hammad ibn Zaid da Hammad ibn Salama to wani lokaci zo ce hadathana Hammad shi to malamai da suke bambancewa sai su ce ai ya fi lazimta Hamad ibn Salama shi wato wanda yake kamar yaya yake ga Hamad ibn Zaid kuma da yan basara ne kusan da baka guda ɗaya sai da Hamad ibn Salama ya jimma Hamad ibn Zaid to ya fi shi ɗaya kuma ya rasu ɗaya da saba'in da tara ɗaya kuma ya rasu ɗaya da sittin da bakwai Hamad ibn Salama ya rasu ɗaya da sittin da bakwai so ya fi lazimta Hamad ibn Salama to yace hadasa na Hamad ya shiru sai malai sai kuma ya rasu Hamad ibn Salama kawai amma in zai in ya zo wajen Hamad bin Zaid to sai ya ce Hamad bin Zaid ya faɗe ya faɗe shi da sunansa haka yake yi an fahimta to kaga wannan sai ka fahimci kuma yanayin yadda ba galami suka bayani in ba ka sai mutum in ya je sai ya nemi tarihi kamar sai ga duk yadda ake da waya daga Hamad bin Zaid haka zalika Sufyanani Sufyan ibn Saudi Sufyan ibn Uyayna sun yi tare da malamai da yawa amma su yana sauri da ɗan gaban shi kaɗan su yanda ake shi a gane ka ga wane da almajirin waye almajirin sai ran da aka samu kuma nadin in ka ga almajirin tsara ibn uyayna da yake ruwaya daga shi to wannan ka ce ka ce wato a sauri ne saboda galibin tsare ku ibn uyayna suna ruwaya ne daga sauri shi kashi ibn uyayna ba wai yayi gaba da bai wuce gaban yayi ruwaya daga saurin ba saboda haka in ka ga wakil ibnu jarrah tsararsa a sauri ne tsararsa ibnu uyayna ne kaga wannan ita an sufyan sufyan sufyan ne in ka ga yahya al-qattan to sufyan ne in ka ga ibnu bahri to sufyan ne amma idan ka dawo ka ga Abu Abu sai hadathana sufyan to ka san ka san ba sauri bane ibnu uyayna ne wannan in ka ga ibnu madini ya ce hadathana sufyan to ba sauri bane ibnu uyayna ne to wannan in baka san wannan ba za ka samu ishtiba kuma an fahimci an fahimci abubuwa kuma da yawa na shafi masu wa'azi suna yin wani kula kula ka san shi ilimin hadisi babu ilimin da yanzu yanzu yanzu yanzu za ka yi kuma zai za a ci gyara ka irin shi ba to da ya ka gamta yanzu yana wa'azi kawai ka ga baka ci gyara shi a wani wurin ba to sai dai wasu rufi ma ya sauka shi kai kuma ba kai ba ce maka zama fabbahu ba ne fana samta da yawa in ka san wannan da ba iktisasi ne shi kuma ba ba bai da iktisasi a wannan sai shi kenan sai a ɗan kau da kai to khatima ya ce gashi ya kawo na khatima wa min muhim to ya daga ya abu ne muhimmi kuma ma'arifatu tabaqatir ruwati ka san tabagu ira marwaita tsarikun su wa mawalidihim da kuma lokacin aka haife su wa wafayatin da kuma lokacin da suka mutu wa buldanihim da garuwan da suka rayu ina aka haife su ina suka je je suka yi rayu ina kuma suka mutu wannan yana da muhimmanci za a ga yanzu sai imamu ahmad imamu ahmad bai za a ga akwai wasu daga cikin manyan marubuta a masa da bai samu bai zai ruwa da wajen sai da je masa da kamar dama ya ce ba to karshe abu hannu akwai wasu daga cikin malamai da ya kamata ma ya riske su ko bai riske su ba saboda lokacin da ya fara fata tafiya ba ce dan abin hannu da ya taka mahaifiyar ce da sauransu sai take take take masa wannan take tattalansa za a ga akwai wasu daga cikin malamai irin su ibn ma'in irin su ibn madini irin su ibn abi shayba sun riske su shin za a hawa riske su ba duk da tabaka su daya me yasa saboda me saboda shi ya dan jinkirin fita saboda sai an kintsa ka za ka fita akwai lokacin kuma saboda rashin sa'a ilimi arziki ne ilimin hadisi arziki ne ya ya je garin da zai ruwa daga ibn mubarak kawai sai ibn mubarak ya rasu ba akwai wannan yadda kamar irin su shafi ibn salama ne da su kais ibn abi hazim da sauransu suna zuwa ruwa zala lokacin kuma ana sai su ana ana ana kukan rasuwansa to ilimi ilimi arziki ne aka ji malamai suna cewa to ilmul hadith rizqun ilmin hadisi ilmin arziki ne na je amma ban same shi ba to sanin wani yana da muhimmanci ka imamu abu bai je masar ba bai je masar ba wa ahwalihim da kuma halin su ta'dilan wa tadrihan wajen wanke wajen wato wankewa da kuma baci wajen hada da kuma yadda yanda sun shahara da ilimi ko ba shahara ba ba san su ba wannan yana da muhimmanci wannan shi ake kira sabrul tabaqat sabrul aqrani wa tabaqat sabrul tabaqat wa taqribul wafayat wani lokaci aka kallon baka san wani wani da wani wani ya halda wani ko bai halda shi ba ko kuma baka san wannan lokacin da ya mutu ba to yanda ake sanya da ake ya mutu sai a je a duba waye malamai shi su waye ɗalibansa to sai a ce to ba zai mutu shekarunsa ba zai wuce tsakanin nan da nan ba iya nan ya rayu kuma nan ya mutu ya lokacin ya mutu wanda ke takribul wafayat kuma wani lokaci za a ga kuma ba a san shi ba wani ya riske wani kamar yanzu Abdullahi ibn Abi Bakar ina da makaranta malin Imam Malik kaga tabi'i ne to amma yanzu misali zai ba daga wani babban sahabi misali to sai a ji a duba gani anya malik ba da imam malik ga da bakokin su su a zuhuri ne a zuhuri ba ka ruwaya daga tsakanin manyan sahabai sai da kananun su yanzu kamar irin wannan shi ya ce yana ruwaya daga daga daga daga abubakar ko umar a ba zai yi ba saboda ai duk ɗaliban duk malaman malik ɗabaka su ɗabaka su wuri to wannan shi ne sabar ɗabakat yana da yana da muhimmanci ƙwarai da gaske sai ka gaji malami ya ji ya duba ya ce kai wane kai wala abun lahu sama'a sama'a min fulan bazin ya abun nan ko kuma a ce a'a to wane kada adrakahu walakinahu lam yasma'a minhu irin wannan to wannan abubuwa ne masu muhimmai a ilimin hadisi da wanda bai san abin ba ba bai kamata ma ya shiga harkan ba in ba kawai zai banna da zai yi zai lalata abin da zai kawo zai lalata ilimi baki daya wa maratibul jar'i da kuma wajibi ya san daga cikin abu muhimmi shine san martabobi wato daki daki na wato baci da malaman hadisi ke yi suna suna bata marwaita wanda yake da dan sai ta al'amari shine imamul bukhari shi zai iya sakan baki ya ce ya ce wa da makareci ne wa da mutum banza ne baya faɗa haka da ba sai malaman sai babu sun ce da ayi wannan in ake addini da ayi ayi a tsaya a zauna ku ce mu zo mu zauna na kitabu billahi sa'a zo mu zauna bi tsaye gumi gami da ubangiji mu samu lada ba sa'a daya babu abin da za a zo a zauna sai a ce to malamar waci wani wani a wani wani wani rajulun salih rajulun sadiqin wani a wani ruwaya ta kazzabu ne a wani mutaham ne ai wani karja'a bil abatil wane wane saduku ne amma banda hadisin wane banda hadisin guda ɗaya guda biyu yayi kuskure to wannan shine wato ɓaci wa aswa'uha wata tafi muniya ɓacin alwasu bi af'alu a zo a kawo da lafazin shekul mubalagha na af'alu a ce wane wane aka zamun nasi ai mafi ƙaryar mutane kenan kuma dajjal ko a ce dajjali ne an wabba'u kuma makareci ne yana kawo ka hadisi ƙarya ko kazzabun makareci ne wannan dai shine wanda ya fi ya yi tsanani kenan wannan shi a babinsa la karama duk ya kawo hadisi irin mai irin wannan ɗabi'a ba a amfana da hadisinsa ta kowace fuska fuska an san makalici sai kuma wanda kasa da shi shi ba a ce yana ƙarya bane amma an sirwaito hadisi da an tabbatar ƙarya ai ake wa Allah sun tabbatar ƙarya akai hadisin sun tabbatar hadisin ƙarya ne wato su lam yukazzibuhu walakinnahum akzabuhu su ba su ce kai kaukarci ne ba amma sun ce hadisin da ka rubuta ƙarya ne kun gane bambancin a takbir shi da kace kai an takadda al ikza kace kai wannan hadal hadith mukhtalaqun kadhibun to lam yukadhibu walakinnahum akzabu to wannan shi sai su to walakinnahum muttaham shi to kaga wannan su a wajen su ya shi ma dai a aji shi kasa yake da makarici amma a aji ɗaya suke wajen hadisi hadisin su ba su amfani duka hadisan banza ne in a ruwaito sai kuma na ukun su na ƙasar su ma amma tare yake da su a cikin aji amma shi shine ƙarin su shine matruk bil ghaflat al fahisha wanda yake shi kamar kace banza ne shi duk abin da aka bashi zai iya haddace shi irin balidin na haka shi duk zai kawo maka hadisi to bai kawo maka shi daidai ba ko kuma yana ga hadisin daidai amma kuma yana cikin baka hadisin zai wani tuntuɓe da fasa bakin da zai lalata hadisan nashi duka baki ɗaya akwai wani irin kuskure da in yayi da ya ma baka kashi baki ɗaya ba a ƙara ma lamarin wayoyinsa ba ta ce wani maturku ne wa an tsaye ne da ba mutum to an tsaye to shi ma ba a fahimta hadisan shi wanda yake ake amfani da hadisin shi ko wajen takuya wajen haɗe su da hadisin su zama su ƙarfi su zama hujja wanda suke da ɗan sakin al'amari shine ba a sami shadidu ba a ba wa ashabiha wata tafi dan sai dan sauki shine linun ko a ce wani layyinun layyinun mutum ne wanda yake yana dan sassauci a haddansa suke sassauci su to suna magana akwai magana akan sa sayyul hizbi yana da kai haddansa ba ta da kyau ko fihi adna maqal ce akwai akwai akwai yan magana kansa dai akwai yan magana to wani wani akwai yan magana to wani alama ne cewa shi din gaskiya hadisin sa ne kai kimma wajen wajen wannan ba to amma bai faɗi baina baina ba bai faɗi wanda suke baina baina ba wanda su to ai wuce ba komi ba komi shi kenan mu bashi anan ko ga shi zai kawo wajen wankewa sau da dai wajen wajen wajen wajen ɓacin duk da zarar ka ake wani fihi ne ko wani fihi ma fihi ko wani to sayi ulhizi ko wani fihi maqal to wannan da alama yake wato hadisin akwai yar magana ce akan ta ko fihi manakir bukhari wani lokaci shi yace fihi nabar wajen wasu malamai suna cewa to wannan jarhi yayi sosai ke fihi nabar haka malamai wanda suka bibici maganganunsa shi a tsantsini wajen wajen wajen jarhi shi sai ga shi maratu ta'adil to wani rami kuma na bari ba wani kurkurani ko to masha ok shi ne mara yi ko wani a sunna eh akwai sunna eh ya kawai zama shi ne ita ce karshe na eh muna za mu tashi shafi can mulahabar haula kitabi abi rayya na irin naka yake din to asbai yake cewa mulahabat haula kitabi abi rayya ah so afwan mun a ce mun shiga ga inda ya da ibn al-musif yace yana magana akan wato dan mulahabobi da kirshi akan littafin Abu Rayya Abu Rayya ya yi littafi ne wanda ya dinga sukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wannan mu'assib abu ne wanda yake mai labain ciki an ya tsira wara a ada'i islami fil hadir a wannan zamani da muke ciki a samu wasu sun bi bayan makiya musulunci fi'atun wasu mutane mimman la nashukku fi sidqi islami wanda ba ma kokanto wajen gaskiyar musulunci su ne ulama na malamai wal kuttabi da kuma marubuta walakin nahu sai dai su din kuma munkhadi'una an yaudare su bi mabhar taqiq al-ilmi al-kadhib da abinda aka zo aka nuna musu cewa wato wato bin diddigi na ilimi na ƙarya kuma alladhi yalbisuhu haula al-a'da wanda waɗannan makiya suke cikurkudawa makiya suke cikurkudawa min al-mustashriqin wanda suke yan shiraran addini wal mu'arrikhina da kuma wanda suke malaman tarihi galibi an taba an samu wannan da su masu fazlul islam buhal islam bai su ɗayan ba fazlul islam buhurul islam da kuma buhal islam duk dai abin da cika a cikin littafin shi aikin banza ya cika kawai da manganin banza sama da yan masar nan dai galibi kamar su kuma ranar na ta mu yanzu ma duk an dan wannan an gaba cikin kanta mu kaga duk wannan muka karanta Allah ne ka kiyaye mu da zan yi sakandare wani abubuwan ana ɗan kwalaban karatu ya duk wani ake babba ake babba ba ko ba ku kyauta da ana kawo su ana kawo su haka da ana ba da kyaututtuka da shi ake karantawa musamman abin da makaranta adabi adabin da makaranta in ba dan daga baya dr kabir asgar ya ya yi rashin nan ba to da littafin da muke duba duk ba su da kyau duk ba su da kyau littafin yau za ga daga baya kaje ana ana gaya kusa labarai wanda ba haka yake ba kan kan musulmai da musulunci wal mu'arriqin da kuma malaman tarihi wal garbiyin da kuma wanda suke yan yan dadi yan dadi yammacin duniya wanda suke su yan dadi yammacin duniya kaza akwai wanda su haka Allah ya yi su su yan dadi yammacin duniya ne su ina yammaci yammaci yammaci kawai an hakika da ahdafihim wanda wato wanda wato alladhi yalbisu haula'il a'da an haqiqata ahdafihim wanda suke wato cikurkuda shi da wannan ƙaryan da gaskiya wanda yake suturce haƙiƙanin manufansu wa maqasid da abinda suka nufata da wannan rubutun nasu fa idahum sai ga waɗannan musulmai wa hum muslimun su wa musulmai ne fa yantahuna ila al-ghayati allati yas'a ilaiha ulaika sai ga suna tikewa zuwa ga natija zuwa ga sakamakon da waɗannan su ma suke hankuran su kai su ma musu ma kai ba su mustashiquna su abinda suka samu na wato natija ai ba su iya kai musulcin kasa ba amma wannan yan qur'ani inda wa'annan yan mustashriku da masu yawa musu jin hadisai ba maza su sun su ka dauki ake masu suke muwa musu ma baki da wa hum yahud aw masihiyun aw istimariyun su ne dai waɗannan yahudawa ko kirista ko kuma wanda suka zo yan mission da sunan da sunan yada yada kiristanci ai su ne suka zo da wannan istishraki min isha'ati shakki na kokarin yada kokonto war riba da tantama fil islami a musulunci wa hamalati da kuma wanda suka yi dakon musuluncin min haifi ya duruna aw la yadruna suka dinga yada wadannan abubuwa sun sani ko ba sani ba wani zai ce maka shi bai da maganar hadisin da ake cewa za a kashe ba shi bai da shi ba gaskiya hadisin zai ce za a kashe wanda ya yarda shi bai da shi ba saboda hadisin ai kaza kaza ne ta kawo wasu abubuwa za ku doga gari har yanzu irin wannan abubuwan ana ana gani a gidan suka bara yanzu shi waye sunan shi ba ba zillahi haka za ka yana ne zauna ka za ka ta yi ta yada waɗannan abubuwa ana kuma ji ana gani faltaqawa ada'ul islami sai makiya musulunci suka zama suka hadu wa babu abna'i suka hadu tare da wa babu abna'i tare da wato wasu daga cikin musulman suka hadu a waje guda aka hadu aka kwalabu ala sa'idin wahid a kasa guda daya la yushrafu la yushrifu haula'i wala haula'i ko la yushrifu ya da ku ya dabbi ba dabbi eh na fa tsammanin la yush la yushrifu ko la yushrifu haula'i sai dai zama layu sharafu ko layu sharifu da ana ga sharaf ne ko layu sharafu haula wala haula ya zama su waɗannan ba tsina ba waɗannan komi ba waɗannan so ba tsina ba su amfani da komi ba duka sun yi tarayya aikin banza ba su yi wani abu zuwa wani abu da za su ɗaukaka juna ba su taimaki juna akan abin da yake mafi a ɗabi'a ce maɗaukakiya lafi mai jami'in ilimi ba su tsina ba kansu koyi ba a farfajiyar ilimi da suke da awon suna yi wala fi sijilin tarihi ko kuma a cikin wato tarihi ba su amfana maka su komi wa min al-mulahab abu ne wanda ya kamata a kula da shi anna haula cewa waɗannan allazina yankhadi'una bil muslimin yankhada'una wanda suke ko yankhadi'una wanda suke yaudaruwa daga cikin musulmai bil mustashriqina wanda suke yaudaruwa da wato waɗannan yan cikin addini awul wal mu'arrikhin da wanda marubuta tarihi wal katibi da marubuta min ada'i islami wanda suke makiya musulunci ne algharbiyina wanda suke yammacin duniya la yuji'un fil faqi alladhina sabahu lahum haula babu abin da ke sanya su a cikin fatsa a cikin tarko na waɗannan mutane suke wato dasa musu illa ahadu arba'ata umurin galiban sai ɗaya daga cikin abubuwa na guda hudu galibi shine yake tunkuɗa zuwa ga wannan tarko na waɗannan mutane na farko imma jahilhum bi haqaqi turasul islami ko da sun jahilci haƙiƙanin wato turas kayan gado na musulmai da musulmai suka gado na ilimi wa adam ittila'ihim alayhi kuma ba sa karanta shi min yanabihi as-safiya daga matsotsuwansa tataccen matsotsuwa tatacciyar matsotsuwansa ba sa karantawa wata a facebook ana nake gani tana cewa yanzu kai kai da ana karanta da ibn taymiya mutum da ke cewa tashi a yaki a ji a jihadi kai kai da babu abin da ke katarwa illa a samu rayuwa wata take hamadiyya da sauransu haka take mada to irin wannan comment da mutane ce kaga ka kariya gabi ya bi ba san komai yake kina fara da abin da sani ba yau gidan kin karanta ba in da da shi ne yake wani dan bukun take dan gida da shi haka a wannan ba malama addini bane amma dai dan fafata na gani wa imma in khida'uhum bil uslub al ilmi kuma abin da ya ba su mamaki shine sun rudu sun yaudaru da usulubi na ilimi da suka gani na da abin aka gani sai a kawo sai a ce maka ga wani tafi kaza aka rubuto aka faɗa al-maz'um wanda ake da'awa ala zai da'i haula al khasum wanda waɗannan abokan gabayyan namu abokan gaban namu suke suke da'awa cewa sai abin da suka faɗa ga hujja wato abu ne yanzu ga ai irin wannan shi rage na suka kabarai shi abu da ba da ya dinga mutane da abin da ya faɗa shi to bari in bude littafi ka je ka duba kaza littafi kaza in an ji an duba kuma sai ga ko dai an yi layi ko an ta hadisi an canza abin ba haka ke ba ko kuma shi ya ɗauko shi out of context ko kuma abin ya ɗauko shi amma ya fassara shi ta fassarawa da rayuwarsa na yau da na wannan shiga na wannan ya zaka fassara abu ko lokacin shiga da wani zuwa da yau ta yanzu hada ce bukata ce bukata wata bukata da namiji kai ka fassara haka kai ka fassara yanzu kaga yanzu sai zaka mutu an gashi ya fassara hujja gashi ya kawo ya faɗa kaza galibi mu a rubuta da muke ma juna a yanzu a cikin su haka muke yi za a ga yanzu galibi abinda muke damuwa da shi shi ne ai yana budewa ya karanta ga shi littafi kaza to ai ya faɗa kaza ce kaza ce kaza ce ne na ta ne haka ake tabewa kawai kowa wai yanzu inda ya bude ya karanta ya ce ga shi akwai littafi to da abin da ke littafi shi ne daidai masalan shi ne daidai ko ka ka ka karanta shi a siyaki da ya dace da shi su kaga duk wannan sai mun kula kwarai da gaske ba wai kowa ne dan yayi wani rubutu duk rubutun ku ba da yi citation in ya kawo ba sama zai kawo ga inda ya samu ba wai kuma haka abin yake daidai yanzu idan kafirai cewa suke yi ai a cikin littafi qur'ani akwai inda aka ce azaba ya tabbata ga masu yin sallah ku da kuke sallah kullum ku azaba ya tabbata gare ku wai musallina daidai ne amma ga sun yi isti isti isti takin shi kada sun faɗo sun kawo shi sun faɗi ga ce ga sura kaza a ji a duba mu ma kuma a cikin mu akwai masu musu kurakurai kuma a bible din su ba komi ne dan ka je ka gani a bible za ka je ka ce bari zo ka ba musu hujja da shi ka je ka dauki out of context ba ba daidai bane mu ba wannan abin da wasu muke yi ko bible din ne za ka je ka dauko shi dauko shi daidai da contextual abin da yazo siyakin shi ya dace da siyakin shi in ba ka ba kai ma ka ce a maka kenan idan kai zalunci ka bude kofar zalunci to za a maka zalunci da yafi wannan kai ba na uku wa in ma raghabatuhum fi shuhrati wat tabahur ko kuma saboda da matan su ne waɗannan mutane da muke rayuwa da su yan boko ne irin yan duniya ne yan dadi muna ce musu yan dadi yan dadi yammacin duniya suna da wani kwaɗayi wajen su yi shuhura wa tabawur kuma su zo sun bayyana duk ta harwar take da wani yancin tunani mu yan tunani ne tunani na ne kaga yanzu abin da mu yake lamu mu kenan ai tunani na ne ra'ayi na ne wannan su suna yana yana ba su daɗi wannan kan su rayu da rayuwa na abin da jama'a su suke da shi akai na addini a kowa ya zo da rayuwar shi da yawan da yake so ya rayu da shi بالتهرب الفكري من ربقة التقليدي wato su zama sun yantu sun yanta da tunaninsu wai daga abin da suke kira wato wai bita zai zai kamar yadda una kamar da suke da'awa suke kira wai bita zai zai ake yi da kawai ra'ayin addini kamar da wani wani dan uwana a nan a Bauchi ya kira ne ce abin yana bashi tsoro kwanan suna magana da wasu yara yan boko yace ya zo ya gamu da su yanzu yara yan boko yanzu matasa fa 21 zuwa 30 haka a shi wai sun da sallah kuma ma tambaye su sun ce mush sun ce wasu a ke ba sun ba su basu maji akwai Allah bane kuma maganar maganar abu a ce dan ne Allah bai shaida kowa da kowa ba dan me za a sa a wuce dan me irin wani questions din dai wanda su waye bala na Kano nan haka daga baya ya je ya gudu suka ba shi mafaka to wannan dama a nake ai wannan dama akwai shi akwai shi a Jigawa akwai shi a Kano akwai shi a wurare ne cibiyoyin su ba don mun sassani wasu daga ciki da kuma inda suka fi shahara saboda akwai shi galibi abin da ke faruwa shine dama san waɗannan mutane dama addinin ba ya dame su bane sai ya dame su mutum ne dama mazinaci ne tatacce kuma an ce in yi zina za a mishi kaza daga baya sai aka samu tunani cewa a Allah ka je ka yi ittikhaba akhlaq ɗinka kaza zai kawo zai kawo tallaki a addini fa mutum ne dama san babu abin da dame shi illa ya faɗa abin da ya ga dama kan addini sai kuma aka ce mishi a akwai ladabi sai kuma yanzu aka zaka ce babu ladabi ya iya faɗa din haka sai ta faɗa في التهرب الفكري وإما وقوعهم تحت تأثير أهواء والخلافات الفكرية كوكما سن فادا ne karkashin tasiri na wasu soyayyen zukata ko kuma wasu tunaninka wanda suke bauɗaɗɗu la yajidu majal ta'bir anha wanda sun gaza sun gaza wato ba su da wani farfajiya ba su da wani mukura na ilimi ba su da wani wato ability na ilimi wanda za su iya bayar fasara wannan abu بالتعبير عنها إلا عفوا إما وقوعهم تحت تأثير أهواء ko kuma sun fara ne karkashin wani soye-soyen zukata wani hirafatin fikiriya ko kuma wasu mordin tunanuka la yajidu majal ta'bir anha ba za su iya faɗa ba a cikin gidan musulmi musulunci tun da ba faɗa sai a ce musu kafirai illa bi tasattur wara'a ulaika al-mustashriqin sai sun face da wannan yanci na addinin wal katibin da wannan marubutan sai aiwa aiwa da ba ya faɗa a cikin tabun sa ba yin ba faɗa ba sai ta faɗa kafirci da gangan amma bayan da aka yi da aka iya da su cewa ai da ba bincike ne aka yi kai ne baka sani ba to duk wannan akwai akwai da kuma gaskiya banda wannan kuma akwai waɗanda za ka gani su i'tibariyuna ne masu apologetic approach wanda wai su wasu ga wai ai mai addinin ne ca wasu abu ya dame su ya dame su kuma mu to mu mu sake wannan abubuwan mana su yanzu komai so suke yi in misali musulunci ya in tura sun ce muna zaluntar mata sai su ɗauko sai su dinga lallauya su ga yadda su lallauya koyar musulunci kan mata saboda wai mu wani a da mu da Allah mu ka ka kagume mu kaga wannan so sai su kawo hanzari kuma su akwai wannan su ba za ga idan maganan gado ne sai su kawo wasu dalilai kawai haka wanda za a za ga salata addinin baki daya ai an yi ne dan kaza to yanzu da babu kaza to mu daina yin shi suna yin san wato su yi nemi yadda su turawa sai mu tashi a na uku Allah kare mu na gani wannan ma ban san yadda aka yi ma ya haka ba ko kaya ne suka mushi yawa amma ba dafi na samu shiga mun zai koma alqur'aniyun wa sunna annabawiyya ai lokacin da ta bako ta ba ko me za mu tashi a shayin na sha uku auduhu bayanin sunna lil qur'an yanda wato sunna take yin bayanin qur'ani wannan dole zaka jira shine akan wa azra ilaka dhikra litubayyin lillahi ma nazala ilayhim wa la'allahum yatafakkarun malai ce da sunna annabawiyya talafatu awjuhin sunna tana da fuskoki guda uku fi bayanin qur'ani wajen bayanin qur'ani alwajhu alawwal wajhi na farko as-sunna almuwafiqa lima ja'a fil qur'ani sunna da dace da abin da qur'ani ya zo da shi kaga wannan karfa abin da qur'ani ya zo da shi take kenan ya ce ai sallah qur'ani sunna ta ce ai sallah ya ce ai gaskiya qur'ani ya ce ai gaskiya sunna ta ce ai gaskiya وهي مؤكدة مؤكدة عليه كذا ولا واجب كرفا قرآن تكي ومؤيدة له كما تنا تنا واتو كرفهم باين شنو أنا ما أنا مش بياني مثال ذلك مثال عن حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أركان الإسلام الخمسة كان كنا مسلمين بلابيا وهي شهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج ولا أول هذا كنا سنا كرفهم مسلمين شنو وهذه الأركان الخمسة قد ورد ذكرها كلها كلها في القرآن ذكر an bata waɗannan abubuwa ya zo a cikin Qur'ani sallah da zakka da azumi da haji fi ghairi ma aya ba ma aya ɗaya ba wa min ha daga ciki a sunna al mu'akkida kenan yanzu al ahadith al warida fi mu'asharat al ahli bil ma'ruf hadisai da suka zo suna yin umarni a zamantakewa tare da iyali zamantakewa bisa ma'rufi bisa kyautatawa wal warida da kuma hadisai da suka zo fi birr walid wajen yi mai iyaye biyayya والنهي عن عقوقهما كما aka ce kana saba musu wa an alwarida aw alwarida fi nahyi an adh-dhulm wal udwan ko hadisi suka zo suna hani kar ai zalunci kar ai udwani a ban kasa wa amsal zalika ma za'a muwafiqan lima fil qur'ani wa mu'akkidan alayhi da kwanan kwacin haka da wanda sunna ce ta zo sunna ce muwafiqa mu'akkida sunna muwafiqa mu'akkida mu'ayyida wannan bangare ce ta farko kenan ta dace da qur'ani ta ta karfafa qur'ani ta kuma mara da qur'ani baya الوجه السنة الوجه الثاني وجه نبي السنة المبينة لما في القرآن سنة تلك بيان أمدي abin da yake a Qur'ani shi bayani take tana kara masa bayani ya zo a dunkule mujmal ne zo sai take fasara shi ya zo take bayyana shi ya zo mutlaq tana iya mishi qaidi ya zo am tana iya mishi taksisi thani ta'ti ba'd an-nusus al-qur'aniyya mujmala wasu daga cikin nasoshin Qur'ani sukan zo a dunkule فتجيء السنة النبوية ببيان ما فيها من الإجمال التفسيري سنة تبوت بيان أبن da ke ke ga wannan dokan na dunkulewa ko kuma sai a bayani shi kan na zusul warda fihi bil amr bis sala kaman nasashin da aka samu an ce ayi sallah dole ta biye ne adadi ha ba ai magana adadi ba wa adadi rak'ati da ko adadi rak'o'in sa rak'o'in sallah wa waqati da lokacin sallah wa ya'ati da kuma ya za a yi sallah wa shuruɗa da sharadin sallah wa arkana da rukunan sallah فجاءت السنة النبوية بتفضيل لتفصيل ذلك كله سي السنة تبوتي بياني ترنم بياني أكا وانا دكا من التكبير إلى تسليمي تنة كبر الله وسلم هذا شيء ألباني قال شما يقاو دا سورة صلاة النبي من التكبير إلى تسليمي كأنك تراها فقال wannan aka ga ba su ba marasa hankali irin ba wato duk ba su aqidu ina ji intamiya ina cewa babu wawaye irin yan shi'a ina ga kuma a yanzu babu wawaye irin yan kwadiyyo su ba su da hankali kada kwata masu dan lamar hankali su ya yi dama su sun yi hagu an ce akwai wasu a dan suna dan gora su wani tuba suke sawa bani sunan su nakan manta wani kaya ma suke sawa su idan ka ba su mace suka aura ko ya aka ce ko ba ta zuwa ko gida ne ko ya ne ba su ko takalmi ne irin dai kamar kamar yan yan ko jehova ne wanda yan kirista ne wanda za ga lokaci ba su takalmi su ma eh na'am eh ina ne sele sunan su kenan a su wa ina suke wannan eh yan girsa ko yawwa waka zalika jaa fil qur'ani amrun bi ita'i zakat haka zalika umarni ya zo a qur'ani a bada zakka ila aslafin min nasi dhukiru fihi zuwa ga wasu adadi na mutane dangi na mutane aka ambata a cikin qur'ani addu'a guda takwas lakin lam yubayyin al-qur'anu awsibata zakati bi fadl hisabi ba والاموال المزكاه da kuma dukiyar da ake bada zakka wanda shi da zakka take da babu zakka da wa miqdara ma yakhruj min kulli sunfi min aslaf al-mal da kuma gwargwadon abin da ake fitarwa a cikin kowane dangi da dangoyi din dukiyoyin annaqara ne kudade wala na'ami da kuma dabbobin ni'ima wa zuru'i da kuma wato kayayyakin gona wa urudu tijara da kuma wato kayoyin ciniki da ake yi wa nawiya da abin da ya kama da haka فجاءت السنة النبوية بتفصيل ذلك كله سي سنة تبتي بيان وانا دكا ثم تاشي وكذلك جاء, جاء الأمر في القرآن فقالوا mai hankali zai ce shi ba zai ji da wannan ba ko yanzu ko mathematics ko mathematics kawai haka nan kana karanta shi babu shari ana karanta shi ba shari haka ake kanta kawai shi annabi kawai zai ce gashi ga qur'ani sako ne gashi an ba da an bayar kuma jiya tafi abin shi ya ya rasu ya tafi ya tafi lahira shi kenan ya ba mu aka halake ai kaga ba mu shiri ba ai mu shiri ba kuma duk abu ya zama wawanci da son zuciya duk wani akwai son zuciya in ba ka ba an ce na ka samu na ka samu sujada da kake yi sai je ɗaga wata aya shirman sa na ka ɗauko ruku'i sai je ɗauko wata aya shirme ba ta da alaƙa kaga abu akwai rashin hankali wata yana da naga an dubo hoton sa ma sai daga ba shi daga shi sai majabakin sa da daga ana sawa sai da kaga shidanin duniya wannan wannan wannan wannan wannan wannan ba zai saurare shi kawai jahili haka fitik haka ba zai saurare wannan Allah kyauta da abin da muka da Allah ba mu lada abin da kusa da Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم